wanda aka haife shi a makka ya zo sauka duniya a makka ya sauka ya zamani a cikin wannan jiki namu na shekara 63 shekara 63 wato da ya kai shekara da ya kai shekara a hamadu lissafi na ya kama kenan da ya kai shekara 53 to ya cika babban sunansa kenan sama da ƙasa shi ne ahmadu sai allah ya umarce shi ya ɗaura daga makka ya koma madina kar a ce makka ce ta bashi daraja saboda nan ɗakin allah yake wani ya kowa wani ƙauyen da ba sai shi ba daga nan ɗaya sai wani ƙauyen sai ƙauyen ya zama ya fi duk duniya gaba ɗaya yanzu a duniya babu garin da ya kai a madina babban garin da ya fi kowane gari a duniya shine makka babban abin da yake makka ɗakin allah to babban abin da yake madina ɗakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika cikin ɗakin annabi muhammadu akwai shi amma a cikin ɗakin allah akwai shi yadda yake a ko'ina akwai shi haka yake a ɗakin ma alhamdulillah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine babban rama da allah ya aiko mana wanda zai yi imani da shi ya samu babban rabo wanda ya zo da farko da wanda ya zo daga baya da wanda ya zo da ƙarshe ne kowa ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabawa daga shi aika ya yanke daga Allah ta annabawa kam sai dai mataimaka annabawa ɗin waliyai wanda za su karɓi aiki zai gaba a tashin duniya da manyan su ne wanda suke zamani da annabi ana kiran sahabbai to wanda ya ga annabi yana da imani ko annabi ya gaishe yana da imani shine ake kiransa sahabi wato wanda annabi ya gaishe yana da imani shine jirajiran da aka haifa a zamanin masu Allah aka kawo biyar ya gansu ko ko makafi wanda suka yi imani da annabi suna tare da shi shi ya gan shi su ba su gan shi su ma dai sahabbai ne Allah alaihi sallama yadda Allah ya fifita karnin da yake ciki ya fifita karnin da ya biyo karninsa da karnin da ya biyo wannan karnin gaba ɗaya to daga nan sai wani tuka ta kama aiki bayan a sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i da sun wuce sai wani tuka ta kama aiki domin ita ce mai filin tunda annabta a riga an daɗe shimfiɗarta sai abu ya yi ta tafiya yana yana yana tafiya har ya kai hijira ta kai wajen shekara wajen ɗari shida sai zamanin su fi da abdulkadir jilani kenan a lokacin abu ya wuce islamul islam ya wuce imanul islam ya kai ihsanul islam daga nan sai abin ya girma ya bunƙasa na sha'anin walitaka saboda zamanin ta ne har lokacin da har lokacin da su sha'arani suka bayyana ƙarshen ƙarni na goma kenan ko farkon ƙarni na goma sha ɗaya har aka yi so ƙarni na goma sha ɗaya a cikin ƙarni na goma sha ɗaya da hamsin aka haifi shehu tijjani radiyallahu anhu wanda shi ne shugaban dukkan waliyai shi ne jagoran wannan tawaga dukanta bayan an nafta da abin da ta jawo an nafta da sahabantaka duk da baki dai abokan tafiya an nafta din ne da shehu tijjani ya kama aiki lokacin da sidi abdulkadir yake cewa albayyatu na bi alfin alfarko la yuqawwa yace yau kafata ta taka wuyan kowane waliyin Allah ina nufin waliyai wanda aka yi su bayan bayan tabi'u tabi'ina islamul islam da imanul islam wannan duk ya take wuyan su gaba daya shine mai waka yake cewa shine mai waka yake cewa wadan kadama ya hata ni fa illa anta tijjani faɗin ƙadama ya fata ne illa an ta tijjani abin manufa ga jelani mutanen nasa zamani ba kai ko kullu a zamani shi kan daga nan sai wani ta ta bayyana ta yi ta bayyana har ɗari da hamsin aka yi shehu tijjani jira ta dubu da ɗari da hamsin a kafin yau tun jari to ya samu da rigarsa 96 an cika ta masa ita lokacin da jira ta kai dubu da ɗari biyu daidai a nan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa bisharori masu yawa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana ce mu sharifai ne jikokinka yaya abin yake ne annabi ce masa gaskiya ne ku sharifai ne jikoki na ne kudin nan kan ma ta hanyar ɗana hasan kuka dangance ne amma kai na zaɓe ka na mai da kai ɗana an taura bi haƙan an taura bi haƙan an taura bi haƙan to waliyai ko ko malamai suna cewa alkashfu sahihu la yukhalifu an-nafs sariha nafsi sarihi ina cewa ma kare muhammadun a ba'a dibin rijaliku alakin rasulun layi wa katuwan nabi annabi bai zama uban kowa daga cikin mazajenku ba amma shi annabi nasa shi ne cikamakin annabawa to ga nan annabi ya shi kuma ya faɗa a nan ya ce ga wannan jikan nan nawa na ɗauke shi na mai da shi ɗana kai ɗana ne kai ɗana ne kai ɗana ne a tsawon dalili abinda ake karewa ya riga ya wuce abin karewa din annabi shi da shugaban dukkan annaba shi da shugaban dukkan halitta idan annabi ibrahim ya haifi yaya an zaɓi waɗansu ƴaƴansa annabi isma'il da annabi annabi isma'il da annabi ashaba guda biyu ya naɗa su annabawa allah ya ɗauki ɗan annabi zakariya ya haya kenan ya naɗa shi annabi ya ɗauki ‘ya'yan annabi ya ɗauki ɗan annabi ishaƙa ya rada shi annabi ya ɗauki ‘ya'yan annabi ya goma sha ya rada su annabawa ya tsammanin ka ɗan annabi muhammadu bai ya za a yi ɗalle ya rada shi annabi to amma ai alkawarin allah ya tabbatar da cewa shi ne ƙarshen annabawa shi annabi muhammadu idan ya haifi da ɗansa ya zama annabi dan ma ai zai haihu in ya haifa mai zai zama shi ba annabi kenan abin ya ta tattuli kenan abin da ake rubi din bai tabbata ba to amma yanzu tsakanin wannan magana ma kana hawada na bada murjalku da wannan magana an taurari hakan ya fi shekara dubu da ɗari biyu akwai akwai rikici a tsakankani ba a lokacin rikicin ya wuce shehu tijjani annabi ya ce masa annabi annabi ya ce masa kai ɗana ne zai zama annabi ne ƴaƴan da annabi ya haifa ba su yi ma annaba ba tun da yake ba su girma ba balle su zama annaba ƴaƴan sa ba ta ne suka girma sallallahu alaihi wasallam daga nan shi shehu tijjani ya karbi dariƙa sa yana bayarwa dariƙa da ta kowace dariƙa daraja saboda wanda yake tafi da ita sai ya ba da labari ya ce ɗariƙar nan tawa da kuke ganin ana shiga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wata ran Allah zai kawo wani namiji za a dinga shiga jama'a jama'a a zamaninsa duk inda musulunci ya kai ɗariƙar nan tawa sai ta kai wurin ya sabon shi yau tijjani suka ce ka sifanta mana shi mutumin saboda musan shi ya ce ko na sifanta shi duk abin da na faɗa sai ya zama kamar ya rufe shi ne ma amma za a haife shi zamani mai wahala zamani mai wuya a lokacin da aka haife ibrahim kenan zamani ya yi wahala ya yi wuya idan zazzabi ya tashi sai ya rufe waɗansu gida gaba ɗaya ke kullewa an mutu saboda zazzabi yunwa in ta kama gari sai yanci ya'yan itace aka zamu matsuwa matukan matsuwa a wannan zamani ne alif da ɗari tara daidai aka haifi shehu ibrahim radiyallahu anhu zamanin wahala din nan ranar wanda ya dace da sha biyar ga watan rajab a wannan shekarar radiyallahu anhu abun mamaki zuwan shehu ibrahim duniya ne wato rai ya fice daga jiki mai jini ya koma tsakanin karfe da roba jiki mai jini rai ya fita daga jiki mai jini saboda ya riga ya cika jikuna ne sai ya fada cikin karfe da roba a shekarar da aka haife shi ne aka fara tashi a yi sama da wani abuwa shi jirgin sama akwai saurari guda biyu yan amerika na kiran ɗayan sunansa walbar da ɗan uwansa su suka fara yin wani abu wanda za a hau a tafi sama da in kaga wani abu a sama ko tsuntsu ne ko mala'ika ne ko annabi ne amma wanda ɗan adam kai ce na yawo a sama sai da Allah ya kawo shi Ibrahim lamura sun canja sai aka ga ɗan adam yana yawo a sama shi ba tsuntsu ba shi ba mala'ika ba shi ba annabi ba yana yawo a sama saboda aiwuwar shi Ibrahim radiyallahu anhu an haife shi ranar alhamis da la'asar sha biyar ga watan rajab watan rajab din na yana da abubuwan wata iri-iri a cikin watan rajab ne aka samu junan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin watan rajab ne aka isra'i da miraji da annabi je dauko mana sallah biyar din nan alhamdulillah mun gode wa allah da samun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da samun musulunci da samun alkur'ani mun gode wa Allah da ya ba mu shehu tijjani da samun lazimi da wazifa da suke yi juma'a da salatul fati mun gode wa Allah ya kawo mana kaliban shehu tijjani na hakika shi ne shehu ibrahim wanda zo da askaran da suka raba mu da dukkan halitta gaba daya suka kai mu gaban Allah suka ajiye mu alhamdulillah ya hada mu yan uwantaka wanda ta bi yan uwantaka uwa da uba karfi radiyallahu anhu wannan shine yake ibrahim ya zo duniya idan ka ji senegal ka gan shi wani bai yabonsa yana cewa wai da zai zo duniya shekadi kenan wai sai dukkan kabilu da suka ji labari shebra zai zo duniya su allah sa allah sa a cikin mu zai zo allah sa a cikin mu zai zo kowane gari yana ce allah sa a cikin mu zai zo allah sa a cikin mu zai zo amma sai ya je senegal a senegal din ma sai ya sauka wani garin garin babansa ana kira garin taiban yasin ya sa sunan taiba ne wa garin ki shehu abdullahi babansa da muke maganar gidansa a yanzu din nan aka haife shi idan ka je ka kashe ibrahim yana rarrafe to za ga duniya ta canja ta soma rarrafe ya soma tashi yana tafiya in ka yawo a duniya za ga adalci ya tashi yana yawo a duniya idan ya zama saurayi to za ga adalci ya yi ƙarfi a duniya a irin wannan ne ya canja rayuwar mutane canja rayuwar mutane shine a kawo siyasa siyasa domin saboda son zuciya ya riga ya baibaye mutane ya yi musu yawa kuma dole su rayu to sai a kawo siyasa da yake musulunci ba kowa ne aka rubuta zai zama musulmi ba amma rayuwa kowa aka rubuta masa rayuwa zai rayu sai aka kawo siyasa musamman siyasar demokuraɗiyya din nan da ake kwatantawa bambancin abin da ya sa mulkin siyasa ya zama wato ɓangaren masu yin dokoki su ne samari masu rubuta masu yin dokoki su ake su ganin yin dokoki da masu zantarwa su ne ɓangaren shugaban ƙasa da ɓangaren gwamnoni shugaban ƙasa da abokan aikinsa ministoci kenan gwamnoni ko da abokan anan aikinsu kamishinoni kenan to waɗannan ɓangaren zartarwa ne ɓangaren ƙarfi to waɗannan an ba su rabonsu yin dokoki dokokin gyaran ƙasa da dokokin zaman lafiya da dokokin kare rai da dokokin kare dukiya da dokokin kare gaɓoɓi da dokokin kare iyalai abinda za su tunani kenan samu cikin abubuwan da masu hankali suka rubuta da abubuwan da kafirai suka ɗiba a cikin ƙurani suka mai da shi karatunsu to da su za su yi wannan dokoki su ba sarakuna ba ne mulki baya hannunsu amma su wani ɓangare ne na gwamnati in babu su ba gwamnati daga nan ga ɓangaren masu zartarwa shugaban ƙasa da ministocinsa da gwamna da kwamishinoninsa ɓangaren zartarwa kenan sai aka ceto ɓangare na uku sai ya zama shari'a shari'a kowane ɗan ƙasa aka yi masa wani abu maza maza sai ya gudu ya je wajen shari'a ko waɗanda mutane suka samu wani abu sai su gudu tafi wajen shari'a har su masu zartarwa in wani abu ya samu tsakanin sai su je wajen shari'a har su masu yin dokoki su ma haka ne su cewa ga ɓangaren dokoki ga ɓangaren zartarwa ga ɓangaren shari'a guda uku nan mulkun nan su ne gwamnati to za a zauna lafiya to sai ya zama zahara daktata kenan daktata wato kama karya ni sarki ne ni ne nace a yi da ba yau sarki ya ce a kashe sai a kashe kawai ba za ta baya ba wane kai ya tambaya sarki ne ta kashe shi saboda haka tare waɗannan abubuwa shi yasa aka kasa gwamnatin ta zabu aka girka ta akan murhu guda uku tafin tsoro da abin mamaki na yanzu ana yin dimokuraɗiyyar amma kuma ga daktata ta shigo ana yin ta daktatoriya shine kama karya abinda babu nassi na daga Allah ko annabin Allah ba nassi daga wasu hankali wanda suka rubuta suka ajiye wanda ake yin dokoki na constitution da su irin abubuwan da suke faruwa nan kaga amma an danne bangaren shari'a kusan ba ta samun dama ta yi numfashi bangaren shari'a su wannan bangarorin guda biyu suna danne juna sun taru kuma sun danne shari'a da kyar take aiki yanzu a najeriya ne kawai saboda haka muna fatan allah ya mana alheri ya canja mana irin waɗannan mutane masu daktatoriya a canja mana halayensu don mu samu zaman lafiya ainihin demokuraɗiyya ana fahimtar ta ne a cikin mulkin bilgisu mulkin bilgisu mace ce da huda huda ya kawo labari wa annabi suleiman na samu labarin da baka taɓa samu ba ai wani gari na je na samu mace ce take mallakar su amma abin haushi dukkan su rana suke bauta ba san allah ba amma wannan mata tana da wani irin gado mai ban mamaki ba ta ganin irin sa ba amma ko duk abin da ake ba masu sarauta an bata to da aka ba da da aka ba da labarin ta ta ce ni ba zan zartar da komai ba sai abin da kuka ku bani shawara ba zan zartar da komai sai abin da ya ba suka ce kaga ba daktata kenan ta ce ba za ta yi komai wasu abin da jama'a suka ce ta ce yau a duba masalata yana kira ce wata imratun aƙilatun labibatun ga mace amma mai hankali mai hankali saboda haka da aka ce mai hankali din nan ta sai aka gwammace mulki in ba samu na Allah da annabi irin mulkin Dawud da Suleiman ba ba a samu mulki irin na magada annabi ba sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali in ba samu irin nasu na na gaskiya din ba to abin da ake so ana so na demokuraɗiyyar shine dama dama in ba samu na allah din ba amma daga shi wannan abin da ba a so a samu na daftatan wakana fil wani ne tilaturanin yusilu na biyar da za akwai mulkin wawaye wanda ba ruwansu da shari'a ba ruwansu da doka banna kawai suka iya ba su iya gyara ba to kaga in ba yi in ba bi shari'ar Allah da annabi din ba ba bi shari'ar demokradiyya din ba to na mulkin wawayen za a yi wanda aka ce wa kana fil madinati tis'atu rahari yusiruna bi dawla suyu to saboda haka muna roƙon Allah ya sauke ma irin waɗannan bala'o'i na dautata da suke shiga cikin mu a yanzu muna roƙo a karanta fatiya da salatul fati goma goma muna roƙon Allah saboda girman mu'ujizar annabinsa da girman karaman waliyinsa shehu tijjani da girman karaman waliyinsa shehu ibrahim da girman alƙur'aninsa da ayoyin alƙur'anin wanda suka yi mana wannan zalunci Allah ya nuna musu kamu da Allah ya nuna musu kamu irin nasa inna la yuhil wa la yuhmil Allah yakan ba da dama ne ba kyalewa yake yi ba yakan ba da dama ne yan dama amma ba zai kyale ba irin wani abu da ga Allah ba kyalewa to muna roƙonsa don girman zatinsa don darajar annabinsa ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam don darajar waliyarsa shehu tijjani da karamarsa don darajar waliyarsa shehu ibrahim da karamarsa da faidarsa don alkur'ani wanda muka haddace mu yan tijjani waɗansu mu da yawa mun haddace alkur'ani alhamdulillah ko ba kowa bane amma mu haddace alkur'ani ko ba kowa bane amma hadiman shauti jayi ne to muna roƙon Allah albarka annabi da mu'jizarsa albarka shauti jayi da karamarsa albarka shauti da faidarsa albarka alqur'ani da ayoyinsa wanda suka yi mana wannan zalimin shi Allah ya nuna musu karshe mummuna shi abinda suka yi mana Allah ya yi musu irin wannan mukan ba mu da komai ba mu da ƙarfi amma muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare da la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam muna da alqur'ani wanda muka Allah ya ba muka haddace Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wa sayaramu alladhina zalamu ayyun qalbin yanqalibu duk Allah ya ce duk wanda ya zalunci ya saurara ya gani ya ga karshen zalunci in ji Allah Allah ce wa yadda minkum raziku azaban kabira duk wanda ya zalunci a cikin ku za mu dandana masa azaba mai girma amma irin waɗannan mutane yanzu kana karanta musu alkurani ko wani abu hau ba ruwansu ba su yi imani da shi ba su dai musulmi ne amma ba su yi imani da shi ba Allah kiyaye mu Allah kiyaye wani kasar mu ta ba na cakan da fatiya sai su fadi goma goma Allah ya biya mana wannan bukata da muka nema Shehu Ibrahim yana girma adalci na girma a duniya yana girma zaman lafiya na girma a duniya daima abin da ke satan mutane da ake na yanzu nan ai kaɗan ne da abin da ke faru a zamanin da fadawa ne wasu mai ciki tana wucewa ɗaya ba faje ce wannan namiji za a haifa ce karyanka mace za a haifa idan fa motsin ya yi ƙarfi dole sai ya fiye da matar don a ga wane ne da gaskiya idan ba sa ke ɗansa ya yi tafiya to ba inda zai sauka sai ɗakin ango da amarya a kama ango a daure ya kwana a ɗakin amarya kashe mutum a wurin zuba wuya saboda babu ba doka a lokaci to sai da aka fi shi ibrahim abu yana yin sauki yana yin sauki har lokacin da ya kai shekara arba'in ko hamsin sai ya rubuta wata takarda ya aika wa duniya ya ce nasaru masu mulkin mallaka mun sallame su kowa ya koma garin su ku daina yi mana zalunci koma garin ku mun sallame ku ifriqiyar ifriqiyyi to da manyan yan siyasar duniya musamman mutanen shargul ausar gabar ta zakiya a'a malami ne ya rubuta wannan takarda ka ce yana ina ne yana senegal kai wannan mari dole sai mun gano shi suka je suka gaishe a misira suka je suka gaishe a senegal suka je suna kiransa dukkan larabawa suna kiransa ya ziyarce su a misira sannan ya ziyarce su a lokacin dukkan larabawa sun yi wani wani haɗin kai suna su jamhuriya ta larabawa gaba ɗaya ba wanda baya ciki sai makka da yaman su maska sun tana kirari wa kanta ita ce ya kamata ce ta yi shugaba bayan ko ba ta bin misira to daga nan da suka gaishi suka sashe musu sallar juma'a ya karanta huduba da ya gama ya sauka akwai manyan malamai su shaltur su akbar da suka rungume shi suka ce akwai irin kayayyaki a duniya a ina ka yi karatu wace jami'a ce ban je jami'a na yi karatu ba gari ku ba jami'a ce akwai amma ban taɓa zuwa ban je na yi karatu a ina ka yi karatu ce wajen babana baban ka shi din a ina yi karatu ce shi ba wajen babansa sai suka ce to yanzu saboda mulkin kai da ake samu ana koran turawa din nan ana karɓar mulkin kai ya kamata a nemi malamai guda uku malami ɗaya ya yi wa'azi wa dukkan larabawa malami ɗaya ya yi wa'azi wa dukkan bakar fata malami ɗaya ya yi wa'azi wa afirka sai aka ce to shi ganin shi ibrahim shi an ba shi afirka to sai aka ce shi ne zai fara yin wazi kamun mai yin na larabawa da mai yin na sharkul ausat wanda suke ba larabawa sai ya kama wa'azi ya kama wa'azi ya ce shi musulunci ba ruwansa da jini ba ruwansa da iyakan ƙasa tunda musulunci ya kama ya kama bilal bahabashe ya naɗa shi daga cikin manyan shugabanninsa lokacin da ya kori abu lahabin daga cikin daraja ya kori abu jahalin daga cikin daraja ya kama ya kama salman al-farishi daga farish ya naɗa shi daga cikin manyan mutanen zahi addini saboda haka shi musulunci bai damu da jini ba bai damu da iyakan ƙasa ba ce nan afirka nan ina ne wani duk mutane suke yi rabin sama musulunci shi bai da iyaka ya yi wazi ya yi wazi sai suka ce jama'a da mun ce shehu ibrahim ya yi mana wazi wa afirka su ma da wane su yi mana wazi wa laraba duk a shiga duniya su wane kuma su yi wazi wa sauran ajabawa ashe shi wannan shi ne shehun musulunci gaba ɗaya ma da afirkan da larabawan da kowa duk ya ishe su gaba ɗaya da muna cewa shehu gausi ƙurbi gausi ƙurbi ko shehi a nan a can misra haɗuwar laraba na muka jana kiransa shekul islam shi shehun musulunci ne gaba ɗaya wanda ba iyaka sau da aka shi ibrahim daga nan mutane bakar fata ta samu daraja a duniya duk suna takawa cikin daraja shehu ibrahim ya karba musu daraja su bakar fata shehu ibrahim ya zama shekul islam kuma ba taba samun malami wanda ya yi aiki aikin ya yi amfani aka gan shi guru kamar shehu ibrahim ba kowane zamani da irin yadda zamani yake annabi da kansa lokacin da ya bayyana da ke farkon abu ne kaga tashin daga duniya ya koma barzahu bai bar mahaddata wanda suka kai goma sha ba a cikin sahabbai amma wani ya rubuta kaza yana hannunsa wani ya rubuta abu kaza yana hannunsa ba taɓa samun ƙur'ani ma haɗaɗɗe ba sai a bayansa lokacin da aka yi yaƙi aka kashe mahaddata a zamanin sayyidina abubakar din sai umar ya kama shawara ce irin asarar da musulunci ya yi a yau na kashe mahaddata in irin sai na faruwa za mu nemi ƙur'ani mu rasa ina baka shawara ka sa a tara ƙur'ani a haɗa shi a ɗaure shi wuri ɗaya koma da za su mutu muna da ƙur'ani in suka tashi gaba da wuri abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba shi ne za ka bani shawara in yi ka tashi gaba da wuri sai ce wallahi alheri ne wallahi alheri ne amma tun da ka yi ina roƙon allah da ya sa mini wannan shawara zuciya ta kai ma ya buɗe zuciyar ka ya sa maka wannan tunani umar ya tafi umar ya tafi allah ya buɗe zuciyar abubakar akan wannan sai ku kira min umaru da ya zo ce abin da ka faɗa na fari ba allah ya buɗe zuciya ta ya nuna mai shi ne abin da ya kamata a yi da shi ne suka kira marubutan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya taba yi masa rubutu annabi yana da wanda suka taba masa rubutu wajen mutum talatin da wani abu amma manyan marubuta su ne zaido makwabcin manzo allah saurayi badan sare to sai aka ce to a kira shi da ke yafi kowa rubutun wahayi shi zaido musabit kuma abin mamaki sai ya zo kan shine sakataren musulunci lokacin da duniya ta budu kafirin suke musulunta su yahuda su nasara masu rubutun boko sai annabi ce je ya koyo boko saboda an rubuta masa takarda daga boko karanta yana so a bada amsa ya rubuta sai annabi ya tura shi je ya koyi boko ka gani kenan ashe hannun da ya rubuta mana qur'ani ya bamu shine hannun da yake a je yi boko ayi boko abu da annabi ya aikata sunna ne abu da ya tabbatar sunna ne zai bi inda wanda ya rubuta alqur'ani shine ya ya koyo boko yana rubuta annabi wasiƙu yana karanta masa wasiƙu na boko daga kira shi ga shawarar da Umaru ya kawo mini ni ko na yadda da shawarar tana da kyau ka nemi yan uwan ka rubuta ku kawo mana ku tara mana alqur'ani duk abin da ke hannun kowa na alqur'ani ya kawo shi fada Abubakar za a hada shi mai da shi littafi daya kai ne shugaban tarawa yake kafi kowa rubutun wahayi sai ce a a a a a a manya abinda annabi bai taba sa mu yi ba bai ce mu yi ba shine za ku samu mu yi to ni dai kan ba ruwa na da kusa ni jidon duwatsun madina ya fi mini sauki akan kusa ni wannan aikin da annabi bai ce a yi ba bai yi ba shi kenan zai tafi sai suka ce to Allah ya bude zuciyar ka ya sa maka wannan shawara ya je shi ba sai Allah ya buɗe zuciyarsa ya ya yarda wannan abu da ya kamata yi shi to shi kenan shi ne dalilin taro aka zamu tara alkur'ani din nan da kuke gani a zamanin abubakar aka tara shi aka samu ƙur'ani kowa yake da wani abu na ƙur'ani ya kawo fadar abubakar ana haɗawa ana haɗawa in aka tura wani karatu yana mai wanda ya haddace yana wani gari sai a je wajensa a ce ya kawo duk abin da ya kawo ya kawo shaida guda biyu wanda suka san wannan alkur'ani ne ba larabci ba ne ba kuma hadisi ba ne haka aka hada alkur'ani aka gama hada shi sai aka tuna akwai wata aya ko na tabbata ba rubuta ta ba kuma annabi yana karantawa amma wanda san ayar ne ina za mu samu ina za mu sai aka fi ga inda za a samu aka je aka ɗauko ayar aka kawo من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضينا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ذاك جاء آية في سورة الأحزاب aka gama har hada alqur'ani sai Huzaifa ya kawo ayoyi guda biyu daga jiya kuma zuwa karshe aka ce alqur'ani ya ce alqur'ani to ka kawo shaida aka rabi shaidan wanda na garjiya ko da sallar garjiya ko wannan ya taba karantawa ya ji ba samu ba babu ba samu ba samu ba ya za a yi ya za a yi ya ce to ni dai annabi ya taba sayan doki a kasuwa ya gaya mai doki ya bi shi gida ya ba shi kuɗi ana tafiya ana tafiya tsakanin mai doki da annabi da ya nisa sai ana jibga doki kuɗi sai mai doki ya ce zai sayar annabi ya tsaya shi ba zai sayar da dokinsa annabi ta ka sayar da dokin da ko doki na mun riga wani shiniki ka bi ni gida karɓo kuɗi shi ne za ka ce dokinka wani haka da kai ba wani haka da kai ba ai abun ko yana neman shaida kana da shaida annabi duba ko ina sai ga wani ba shi gani ina nan ya rasu ina nan kuka yi shiniki ina nan kuka yi shiniki ta ce ya bi da gida ya karbi kuɗi ya duba kuma ba na biyu kuma shi ba zai karya addininsa ba tun da yake shaidu dai guda biyu ne a dalakan to shi karan na nemi wani shaida na biyun hada ka da shi ban samu ba amma na mai da kai matsayin shaida biyu a duk hukuncin Allah wajen annabi yake ji da yayi magana hukunci ya tabbata sallallahu alaihi sai aka ce to yanzu wannan hujja kana da wanda ya san wannan maganar sai aka nemi sahabbai wanda suka san wannan maganar annabi ya nada shi akan shaida mutum biyu sai aka samu sai aka ɗauki wannan ayoyi aka mai da su cikin ƙur'ani ƙarshen sura tauba daga ja ku rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim aka sa wannan ayoyi guda biyu ƙarshen sura tauba ku ji girman sahabbai a wurin Allah sai na umar ce wannan ayoyi da sun kai aya uku da na mai da su sura guda a cikin alkurani amma su biyu ne aya biyu ne babu inda sura qur'ani take da aya biyu da sun kai aya uku da na mai da su sura a cikin surorin qur'ani ku ji karfin mutane karfin sahabbai qur'ani bai ji haka da shi da sun kai aya biyu da na mai da su sura a cikin surorin qur'ani da yake nan karfin sahabbai a wurin Allah ai babu bismillah farkon sura fitowa ko akwai an tambayi waɗanda suka hada ƙur'anin ta ce ba ku za bismillah a ƙwami me yasa kuka kawo wata ƙaramar sura mai aya mai aya saba'in da bakwai kuka sata tsakanin manyan surori masu aya ɗaruruka ja annabi yake nuna mana inda za mu sa kowace sura amma har ya bar duniya bai nuna mana inda za mu sa suratul anfali ba to sai muka duba karatun suratul anfali yana kama da karatun suratul tauba wani wuri na kama da karatun suratul arafi sai muka sa wannan surar tsakanin suratul arafi da suratul tauba kuma tun da ba annabi ne ya yi haka ba mu ne muka yi sai ba mu rubuta bismillah ba domin a tabbatar ba annabi ne ya ajiye ba mu ne ba muka yi haka ko kuma ga dalilin mu yanzu duk ƙuranin duniya ka bude za ka zama bisimila a tura da tauba a ne mutum ba wanda ya zuko ya sa bisimila nan yanzu ba ne kai sahabbai ka yi ƙarfin zuwajin Allah saboda ka duk wanda yake zagin sahabbai ba shi da rabo wajen Allah ka yi ƙarfin sahabbai to shau tijjani radiyallahu anhu ya karbi da rikarsa hira tana da shekara dubu da ɗari da tis'in da shida an cika ta masa la ilaha illallah lokacin da hijira ta cika dubu da ɗari biyu daidai wana ba da ita har ya ba da labarin bayyana shi ibrahim kaula shi ibrahim kaula ɗin sai ya zo ya bayyana aka tabbatar da cewa shi ne sahibul faiza malaman tijjaniya manya manya da yawa sun yi dawan ko su ne za su zama sahibul faiza umar futi ya tayi tun daga senegal ya ratsa duniya har ya je makka har ya je madina ko ina yana ba da dariƙa har shi ma ya zaci ko shi ne sahibul faiza aka ce ba shi ba ne haka ma da wai manya-manyan mutanen muritaniya da sauransu kowa sai zan ba shi ba ne sai akwai abdullahi ulhaj baban mushiri to shi ya nemi ya zama shi ne sahibul faiza sai aka nuna masa ba shi ba ne amma aka nuna masa dukkan dukkan mutane shi ibrahim gaba da kowa an nuna masa sunansa da sunan ubansa ya ce kuma ina ne ina yawon allah nuna masa sahibul fadda ne sai ya tadda shi ibrahim a gidan babansa yana karamin yaro sai ya ce alhaji abdullahi wannan yaro danka ne ce dana ne ya ka kira shi zai mun addu'a ya kira shi ibrahim ya zo ya masa da ina yaro karami to aka yi ba da albishir shi ne zai zama sahibu da fayyada kuma akwai babban waliyi wanda yake ahmad sukairich almajirin ahmad abdullahi abdullahi kuma almajirin ali tabati ne ali tabati ne shine wanda ya shekara cin kurbaniya shekara talatin shi kuma halifa da kai kaliwa shi tijjani radiyallahu anhu shi kuma yi mashaida ya ce faidar da ke ambato na tabbata kai ne sahibul faida yi shi su kare jiga masa haka kuma gaba ɗaya duk duniya ta sallama sahibul faida da shi wutujen yake ambatawa shi ne shi ibrahim wannan namu wanda muke almajiran sa din nan alhamdulillah mun gode wa allah da ya ba mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu islam ya ba mu alqur'ani ya ba mu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga da'irar annabawa ta wuce ita ce babbar da'ira sai da'irar siddiqai waliyai kenan a cikin su Allah ya ba mu fiyayyen mutum daga cikin waliyan Allah gaba daya shine magajin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin walittaka shehu tijjani kenan ahmadu muhammad ya zama shine ma'abocin ɗariƙar tijjaniya mabocin khatimiyya shi kuma shi ibrahim abokin katmiya wato allah ya ba mu su gaba daya muka zama almajirai shi tijjani almajirai shi ibrahim radiyallahu anhu wanda saboda shi muke taro a nan saboda darajarsa muna gode wa allah da ya ba mu shi allah ya ce la in shakartu la azidannakum ya ce idan na muku alheri ku gode mai mashkuru ni matallahi in kuntum iyyahu ta'budun in Allah muku alheri lalle ku gode masa in dai da gaske kuke ku bayin Allah ne ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun taru a cikin watan Rabiul Awwal mun masa godiya ko ko Rabiul Awwal ya dawo sai mun sake wa Allah godiya na samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shehu tijani cikin watan safar sai za kullum safar in ya dawo sai mun taru mun yi wa shehu mun yi mun yi Allah godiya na samun shehu tijjani a cikin watan samariya da kwana goma sha uku sannan yarka ya ba mu shehu ibrahim ya ba mu shehu tijjani ya ba mu lazumi da wazifa da ya zuwa azum tare da shehu tijjani sannan ya ba mu sanatul fati tare da shehu tijjani ya ba mu shehu ibrahim ya haɗa mana askarai masu raba mu da komai su kai mu wajen allah su ajiye mu sai muka rabu da komai muka kama allah muka kai مقام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واثرار اتباعي بريء من الشرك dan karamin mabiyina ya barranta daga hada wa Allah wani abu wato dan karamin almajirin shi Ibrahim to ba zai iya hada wa Allah wani abu ba Allah shi makadai shi ne a mun yi wani taro a fas akwai mukaddai manya manya na duniya sun zo waɗansu ba su san faida ba wato ba wasilai ba ne sai wani mutum ya magana ta jazu cewa ba komai a duniya ba komai Allah sai Allah babu komai sai Allah ina magana jazu ba komai sai Allah sai wani ya tashi yana musu yana musu a ai kaza kaza kaza kaza kaza shari'a ya misali ce a magana ai mai sauki ne yanzu in ka zo kofar ofishin mutum ka buga masa kofa ka ce kai kaɗan ne ina so ganka kai kaɗan ne kai kaɗan ne ina so ganka ka ce ni kaɗai ne shigo don ka shiga ka tadda akwatuna a cikin ɗakin ka tadda kujeru ka tadda wasu littattafai da kabur kabur shi kaɗai ka samu kowa na tambaya ba komai na tambaya ba saboda haka Allah ba ya tare da komai ba tare da kowa sai hijabi kawai hijabi da ya sa mana na rurrufe saboda jalalarsa ka ta gora mu sai za mana hujubai ya kiyaye ya kewaye kansa da annabawansa da mala'ikunsa annaba da mala'iku ko ya kewaye su da sahabbai su sahabbai ya kewaye su da kurbai kurbai ya kewaye su da manyan muminai kuma ya kuwa da kewaye da sauran jama'a musulmi jama'a musulmi kuwa da kewaye su a kai gasket tsakanin haske guda uku da haske guda uku da baki baki guda uku iya kan halitta kenan haske guda uku da baki baki guda uku da kuma gasket tsakanin su bakwai kenan to fadan allah dai gaba daya annuri ne da duk wanda suke fada a cikin annuri suke da malaiku da da annabawa saboda haka in ka imani da Allah wani yadda ba sai ka hada masa da annabawa sannan da malaiku sannan saboda su ne mutanen fada amana illa an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli sannan gaskiyar din nan su ne munafukai su ta gefe daya musulmi ne ta gefe daya kafurai ne a cikin zuciyar su kafurai ne a zahirin jikinsu ana sallar da suna zuwa jihari da zuwa musulmai ne suka zama kamar ragon uda in ana neman kafurai an same su an samu in ana neman musulmi an same su an samu ku sai Allah ajiye tsakanin musulmin duniya da kafuran duniya in ka wuce su ba sauran musulmi sai kafurai in kai saboda su ne za ka samu musulmi su munafukai saboda su musulmi ne su munafukai a duniya a cikin lissafi sama da kafure suke in an je lahira shiga wuta ƙasa da kafure suke inda munafiki da fitar ke lasfari munan na to daga nan sai dufai guda uku haske guda uku ne an faɗe su fadan Allah da mala'iku da annabawansa duk haske ne wanda ake kiran sunan su a ce alaihi musalamu din nan wasalamu alal mursalin ko sallu alaihi wasallimu taslima bayan an wuce an wuce mala'iku an zo mutanen da ake kira su radiyallahu anhu wato sahabbai da waliyai kenan radiyallahu anhu saboda su waliyai da sahabbai su mahfuzai ne ba masumai ba ne mahfuzai ne Allah ya kiyaye su daga yin zunubi amma ba su da isma irin na annabawa malaika ba zai iya sabon Allah ba annabi ba zai iya sabon Allah ba zai iya ba to saboda haka ko an hawari da tare mu salamu salamu alaihi mursali ko kuma wannan radiyallahu anhu yana wuce wannan ga wanda ake kira su alaihi salamu ko alaihi salatu alaihi salatu salamu ga an wuce su an zo wanda ake kira su radiyallahu anhu su mafuzu na din nan wato da sahabbai da waliyai din nan su ma haske ne su haske hasken su haske ne amma da ɗan duhu kaɗan kaɗan in an wuce ƙasa da su haske ne amma duhu yana so mai yawa in an wuce nan za a samu duhu mai yawa da haske kuma tare da duhu to daga nan sai a zo kan su waɗannan munafukan da ke garin su ragon uda gefe baki gefe fari in kana so ka kamata baki ragon uda kana so ya zama baki to sai ka ɗauko baki kyalle sai ka ruwa wurin fari sai ya zama maka bakin rago in kana so bakin ragon uda ya zama maka fari sai ka ɗauko wurin kyalle fari sai ka ɗaure bakin bakin sai ya zo farin rago ko daga munafiki kenan inda munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum fa yaqamu ila sirati kama kutari wa da'una an-nas wa la yakunu illa qalila muzabzabina bayna zalika la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa wa ila ilahi yusbira to daga su kasa da su sai kafirai masu haske haske kafirai ne amma masu haske haske wai rana ta fadi ai duhu ya shigo ko wanda ya zubi zai sha ruwa amma da sauran asaru na rana haske-haske su ne kafirai masu littafi akwai muke haduwa da su mun yadda ana tashi kiyama kafirai yahuda da nasara sun yadda ana tashi kiyama mun yadda allah yana da annabawa kafirai yahuda da nasara su ma sun yadda allah yana da annabawa amma su annabawan sun yadda da waɗansu ba su yadda da waɗansu ba mu kuma yadda su duk gaba ɗaya shi ne bambancin tsakanin mu da su amma ƙasa da su an samu duhu kenan na ɗaya duhu mai ɗan haske haske kan da su akwai gabare su ko su yadda wani yin sa don man karkar sama wata da lekuru na ruwa wani ne ya yi zawa ya sauka sa haske Allah waye yi ka Allah waye ka yin kaza rani da damana da mai da mace Allah duk abin da ka tambaye shi na Allah ce Allah to me yasa baka masa bauta wane ne da bauta Allah wane ne ai dodo muke bauta masa shi ne zai isan mu gaban Allah dodo muke bauta shi ne zai isan mu gaban Allah ya san Allah ma bai ba zai bauta Allah ai bai isa ba ba ne shi bautan Allah ai sai dodo iyaye da kakanni abin da suka yi kenan da su wannan kawure kenan baka kikirin amma akwai kasa da su wanda suna na ƙarshe kawure ne wanda yadda Allah ya ɗauki mala'iku da annaba ya ɓoye su a cikin hasken fadarsa in ka yi imani da sha wani yadda ba sai ka hada da annaba da mala'iku to haka su ko waɗannan na gabarin aka ɗauke su aka cusa su cikin halitta in sun dubi sama ma halitta in sun dubi ƙasa ma halitta kudu ma halitta arewa ma halitta suna yi kiran su fatiyawa ko dariyawa ko kuma ya ake kiran su da ingilishi communist communist wai su jira masu da Allah wai duk abin da ka ambata za su faɗa maka abin da ya yi shi komi to wai komi ya kai abin da ya yi shi to wanda ya komin wa ya yi shi to ka ce idan ka yi ka ajiye ko ko ko ko kuro ka rufe da kwano in ka daga kwano ai za a ga ruwa ko to wannan ruwan ko hadirin wa ya yi shi ai ga yi tiliri ne yadda kaga wannan tirin haka ruwan sama yake zuwa tirini ne to wai ai kunun akwai wanda ya yi shi akwai wanda ya rufe shi saboda haka su ku su yarda akwai Allah ba wai da ana ana yana nan da an gan shi an taɓa samu a zamanin da wani bahula da ni a Jos wani mutum ya ce masa kai wani yi kabila ne ya ce bahula da ni ne wani wani addini ke ce addinin musulunci na ke ta to kai kana bahula da ni ɗan Najeriya mai yaɗa ka da Muhammad balarabe ɗan sharuɗar sharuɗar al'aunar balare mai dan majalis ya ana ka da shi har za ka yi da jami'arsa kana kula da aka yi ta yi aka yi ta ina bayani da na ce masa kaga da ka bi shi zai nuna maka ma Allah babu shi ni ce ai na Allah bai yi wata akwai Allah ce to ina ina ina yake gobe za ku zabe ce za mu zabe gobe ne ce don ku zabe gobe ku ce masa wannan ƙasa Najeriya tana da shugaban gwamnati zai ce maka akwai mai sunansa a gabar ka ce to ya nuna maka gabar ya nuna min buwar ya a yi yana lagos a to da ko lagos ta nuna min ni ka abin da ban gani ba ƙarya ne ba waje ka da ko lagos in gani ka kawo ko ga gani in gaskiya ne amma ni duk abin da ban gani ba babu shi ai ka koya mini ilimi duk abin da ban gani ba babu shi Allah ya sa ba shi garin ba sa ruwa haka ma malamin irin wannan malamin suna fara darasi a makarantun boko wani ya yi lacca ya yi lacca ya yi lacca wai babu Allah a wuzu mai tafi daga nan dan musulmi guda ɗaya sai ya tashi ya ga ta malar ka nuna wani hankalin ka yan mu ga hankalin malam bane malam ba shi da hankali malam ka nuna wani hankalin ka in malam bai kawo hankalin ya nuna wani ne to ga malam ba shi da hankali kaga yaro karami kenan zai iya fito da hankali ya nuna wuta ne hankalinka da yake jikinka ma baka iya ganinsa ranka da yake jikinka ma baka iya ganinsa gawan ma mai cin tuwo irinka baka iya ganinsa ko ina ina za nuna wuka Allah titi Allah marha ne a'a a titi za ga Allah sai ka bi ba da wai kake ganin Allah ba titi ba in kai ma da wajen za ga Allah ko duniya ko lahira domin ya ce ba kuna raibe ya ce ni wata abu ya bai jalla shi ne wal awwal wal akhir wal zahir wal batin amma ce ma kuna raibe ni wata abu ya ba sai dai la tudriku al absaru ido baya isowa inda nake amma ni ina isa inda ido yake هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير alhamdulillah gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad wa wani yana ta mu gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad da musulunci da Qur'ani da la ilaha illallah Muhammadur rasulullah gode wa Allah da ya ba mu wali shauti jani da dariƙa tijjani da zai da wazifa da zikri juma'a da salatul fati mun gode wa Allah da ya ba mu shi Ibrahim ya zuba da azkarai da ya kuma Allah ya mun gode wa Allah da Allah ya ba mu da komai ya hada mu da Allah ya kulla mana zumunta mai karfi wanda ta fi zumuntar uwa da uba alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah amma ko ni musiba da yake faruwa a Najeriya ta musibar ta dare musibar ita